Allah ya tambaya wai wane ne zai yi hakuri da wuta ne to Allah ya kiyaye wutar nan mu kiyaye da duk hanyoyin da ake bi an yi da cutar nan bayan Allah ku guji ya iya mu irin lokacin da mala'ikan mutuwa zai ziyarci ni ko ya ziyarce ni ban san lokacin ba kar a same shi daidai gaban da ba ana hanyar daidai ba ne kuma a ce wancan malamin mutuɗin ya ziyarci mutum Allah ka bari sannan ga imomi na malam ya faɗi ‘yan kaɗan ne daga ciki shi ma Allah da ya tashi ya ba mu labarin ‘yan kaɗan ne a cikin aljanna akwai abin da zuciya ma wata taɓa tunanin shi ba ta ma taɓa harawa shi to don haka mu nike ne da gaske mu nemi aljanna nan muna fatan Allah ka azurta mu da ita Allah kuma ka sa mana cikin wanda za mu shiga cikin aljanna nan a karon baya Allah ka sa ba da wuta da shi a ɗan uwa duba da yanayin lokaci a gurgurje bari mu je zuwa ga malamin da zai tattauna mana gaba na gaba wato injiniya Aliyu Balarabe shi ne zai tattauna mana akan mahimmancin lokaci da kuma yadda ya kamata a tsara lokaci ko dan in ba ka san lokacin ka ba ka san mahimmancin lokacin ba to za ka saki lokacin ya tafi zuwa ina zai tafi zuwa ga sai ka tsara lokacin ko dan haka zan yi abun magana da injiniya halayu da larabi muna fatan shi ma Allah ya tabbatar da hasansa Allah ya azurta shi da gaya mana abubuwan da zai amfani mu duniya da lahira.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كل ذي ونفس ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya saka mu da alheri shi kokarin mutum karami ne da rubuta sun manta da kalmomin da aka faɗa mana farkon wa'azin a lokacin da ya saba da kalmomin karshen wa'azin. Kalmomin farkon wa'azin shi yasa ya bayani cewa wannan lecture guda bakwai ya kada a lokaci guda ɗaya. Shi kuma ɗabi'ar mutum ya kan tashi ne da lecture ƙarshe kalmomin da suka zuwa ƙarshe shi ke tashi ne. Sai sai manta sauran na baki da aka fara tattauna al'amarin mutane. tun na gigice na bin gigice haka na kalla shi gigice wa a idanu har sai yake da wani an fara mana da aljanna sai mu kai da wannan shi ko an tashi da mutum kuma dai a kowane abin da zai biyo baya amma kalmomin karshe shi ne kalmomin da aka yi magana a kan wutan sai mu tashi da shi mu je mu yi guzuri da shi shi ne mafi girman guzuri a ciki sai aka kuma zo aka tattauna mana akan kalmomin aljanna to kafin in shiga lokacin da a cikin lokacin da ni ma zan tattauna cikin abun da ya sa na gane wutun nan ba abun a yi wasa da shi a shiga ba ne abun a ji tsoro ne wata rana ne na sha wuya ba shekara ɗaya ba na je na kaɗa ƙuri'an ko na shugaban ƙasa ko na gwamna na manta wanda aka yi a ciki na dawo gida sai na ga yaro sai na ɗauke shi zan mishi wasa yana kuka can da na ajiye shi a gefe sai na ce bari in mai tsindira gurgudi ashe na manta da yadda ake yi ashe na yi kusa da garu lokacin da zan yi mai tsindira gurgudi da na yunkura na juya sai kafa na da ki bango da yi da ki bango sai kafin ya dawo sai gwiwa na ya yi saitin ido na sai da ke nan dam ina lalubawa sai na ji kawai wani ruwa yana fitowa na ce ido ya fashe a lokacin kawai na ji baki ɗaya duniyan juyawa take kaina na komai na jiki na ansawa da ke na ce ni ne fa na da ke kaina ba gabani yawo ba ne suka da ke ni ba ne shuru na wani lokaci tukunna a lokacin da gane kai in dai irin wannan zafin to wallahi kada mutum yadda ya shiga wuta ya yi duk abin da zai yi ya nisance ta Allah ya mana rahama ba ita ce darasin mu ba bari in je ga darasin Allah madaukakin sarki ya bamu labari a Qur'ani ya ce ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljanni ba face sai dan su bauta mu akwai abubuwa biyu da suke sa a ji tsoron Allah na biyu ita ce ita kanta wutan na biyu ita ce ita kanta wutan da malam ya mana bayani a kanta na farko kuma shi ne shi kan sha Allah kun san ko mutum na jin tsoron mutum ko idan ya kalle shi ya ga ya mai zarra ya wuce shi sai ya shiga jin tsoron shi saboda kawai ya min zarra ko dan baka je wani ya kalla wani ya ga ya fi shi karfi ya fi shi girma kawai shi kenan sai ji tsoron shi sai ya kasa damba saboda in ya kimanta kanshi daidai da wanda yake kalubalanta to lokacin da mutum zai aje kanshi ya dauki mahalicin shi kuma Allah sai ya gane cewa lallai Allah ya cancanci aji tsoronsa ko da babu wuta babu aljanna domin Allah bai ce ban halicce ku ba sai don sai don in azabtar da ku ko kuma da sai in muku rahama ba ya ce ne dan sai don ku bauta mu me ne dalilin da yasa ya cancanci bautan saboda matsayin zatinsa shi zai sa kawai sai ba wa dole ya bauta mishi kafin aje ga wuta matsayin zatinsa sai bauta ba wa ya bauta mishi wannan dalilin yasa da aka yi masa Abubakar bushara da aljanna ya tabbatar ba zai shiga wuta ba yana sai ya shanta ke ya ci gaba da harkan shi ya ce shi ya san shi dan aljanna ne ya kai wasu sabbai bushara da aljanna sai su shanta ke ce shi kenan su yan aljanna ne bari su yi abin da suka ga dama amma saboda suna kallon girman zatin Allah sai ya sanya ina ba za su iya bauta ba za su iya saba mishi ba suna jin tsoron girman zatin Allah sai sa ba za su iya saba mishi ba suna bautan ne saboda kaskancin da suke da shi suke ji idan an ɗauko maganin mahalicinsu Allah maɗaukakin sarki. Jiya mun yi na ma yara kamar yadda kuka sani ana na ɗauko wani littafi ina zaune sai nake tunanin wasu abubuwa da kuma malam ya ambace shi yanzu halittar sammai sai na sake kallon littafin ga yana a gefe na ina zaune sai ce kai bar in yi lissafi domin akwai wasu ilmomi daban da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a zamanance wanda za su samu kara gane girman Allah da buwayensa wanda wala kike wa da Allah a zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba a fitar da waɗannan ilmomin ba ana zaune ana sai na duba na ce kai haske yana gudun kusan haske ma gudu yake yi ko kusan haske gudu yake yi sai na dubu ya ne gudun hasken dama an karantar da nitin ina aftin a physics ina rubuta yana gudun kilomita dubu ɗari uku ne a sakan ɗaya dubu ɗari uku a sakan ɗaya ina nufin zai je lagos ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo so ɗari da talatin ko da arba'in a cikin sakan ɗaya saboda tsabon gudun shi zai je lagos ya dawo ɗaya kenan ko ya je ya dawo biyu sai ya yi so ɗari da wurin a talatin zuwa arba'in da wani abu a sakan ɗaya idan ko ya zagaye duniya ne ba lagos ba sai ya zagaye duniya so bakwai a sakan daya idan iska hasken rana zai zo mana nan sai ya yi minti takwas saboda nisan rana wanda sakan ɗaya zai zagaye duniya so bakwai ko hada ɗigo kaza amma duk hasken da ya taso daga rana sai ya yi minti takwas da ɗan ɗigo kaza sannan yakan durowa rike durowa a duniyar mu muke ganin shi tauraron da ya fi kusa da duniya taurarin da suka fi kusa da duniya guda uku idan haske ya taso daga can sai ya yi shekara hudu sannan yake riskon a duniya sai ya yi shekara hudu yana tafi ne kawai duk ya kode ya kode ya kode sannan sai haskon a duniya na nufin lokacin da mutum ya daga ido yana kallon tauraro wannan hasken da yake kallo ya taso ya baro jikin tauraron shekara hudu baya kafin ya zo idanka sannan kake iya kallonsa wannan kuma na wannan nasararin samaniyan duniya ne ba a shiga duniya da ɗaya ba sama ta ɗaya ba domin su duk taurari suna saman duniya ne Allah ya ce mana walakad zayyana sama a duniya bimasabiha waj'alnaha rujuman lishayatin duka ba je sama ta daya ba ana saman duniya ne tukunna idan sun je sai a jefo su sai da mala'ika ya wuce da manzo sallallahu alaihi wasallam domin ita a sama ta daya sai da aka kwankwasa sannan aka bude sannan suka shiga dan haka idan mutum yana kallon sararin samaniya kai sai ya gane hikiman da ya sa Allah maɗaukakin sarki yake yawaita ishara zuwa ga sama lokacin da yake nuna girmansa. Ya ce, Inna fi halƙi sama wato al'aubi, wa lafin laili wannan hari la ayatin li'uli ɗabab. Ko ya ce, A inna kum da takfuru na billazi halak al'auda fi yau mai, sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalat atina fa'ili فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة da sauran ayoyin da suke ishara zuwa ga halittar sama da ƙasa to idan mutum ya kalla ka sai ya ce kai daga nan sai ya gano cewa kai Allah ba wasa yake nufi ba Allah ba wannan abin da Allah ya yi na wannan delicacy na na menene kalmar shi halittan kuma a lallaba take ji kamar ana zunguranta za ta rushe irin wannan halittan da Allah ya yi kayi bai tsaya ya yi wannan halittan saboda wasa ba akwai wani dalili na musamman da ya sa ya yi halittan wannan halittan sammai kenan wanda kaɗan na sani amma na tabbatar a cikin abin da na sani na ɗan lalibe lalibe na tunda ba fagen karatu na bane zan iya ɗaukan tsawon lokaci ana tattaunawa akan halittar ballantana a zo halittar sammai halittar kuma a dawo halittar cikin ƙasa wasu turawan sai ce maka duk halittar duniya ba ta kai halittar kwakwalwa wuya ba duk halittar duk girman halittar sama da abin da ke ciki da taurarin da ke ciki da na kusan da na nesa wata tauraron sai an yi shekaru miliyan kaza kafin a kai hasken ta ya iso duniya kai amma ba ta kai halin ba ta kai sai ce ba ta kai kwakwalwa wuyan sha'ani da wuyan tsari ba ala ayi halin ko ba za mu ce haka ba tunda Allah ya nuna mana halittar samai da kasai sun fi sauran la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakin aktharan nasi la ya'lamun halittar samai da kasai ya fi halittar mutum wuya amma sai dai mafi yawa daga cikin mutane ba su sani ba duk inda ka kalli halittar Allah za ka gane kai Allah ya tsara ya ya kera sa'a ba abin ai wasa da shi bane dan haka bai halitta sammai da kasai domin yi wasa ba ko miskala zarati ko ba ibada ko ba komai kawai ya kamata bawa ya tsufu ya yi tabauta ga Allah madaukakin sarki ba ji ba gani har abadan abada babu abin da ke nuna ma mutum ya sama mutum tarbiyya na musamman kamar gane menene wannan halittar na Allah ko kuma gane waje shi shi Allah madaukakin sarki Allah ya azurta mu da zuwan manyan malamai guda biyu ga wani Abdullahi ya haya shi ya kamata ya fara gabatarwa wani uzuri ya janye shi ya zo sai kuma ga malam Bello Jafar Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da zuwan su barka da zuwa malam alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin halittun Allah ake gane Allah a cikin halittun Allah mutum yi nazari sai riga ganin Allah kamar yana ganin shi da ido har in ya zo bautan Allah sai ya zama motsin sai rika bauta ga Allah kamar yana ganin Allah saboda mene saboda ya san Allah sanin Allah shi ke kai ga mutum ga haka eh kamar yana kallon shi sai rika bauta zuwa ga Allah a cikin halittar mutum zai gane Allah bai halitta samai da kasai don wasa ba ko misalan da ruwa amma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم idan mutum ya gane ashe Allah bai halitta san mai da kafe don wasa ba to shi ma halittan shi ba kuma ya gane cewa halittan shi ba a halicce shi don wasa ba sai gane lokacin da aka bashi a duniya ba an bashi don wasa ba lokutan da aka bamu ba an bamu don mu zo mu wasa ba domin wanda ya halice mu ya halice mu da manufa wannan manufan ya kamata mu zo mu biya bukatan ta ba mu biya bukatan wasa ba Qur'ani ya nuna mana muhimmancin lokaci a lokaci da yawa an tsoratar da mu akan makara akan lokaci alam ya anil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ashe lokaci bai yi ba da zukata za su kaskanta zuwa ga ambatan Allah da abin da aka saukar musu da shi na gaskiya wala ya kuno kallabi na utul kitaba min qabl kada su zamo kaman waɗanda suka zo kafin su da lokaci yayi tsawo sai suka manta da Allah sai zuciyarsu ta sandare sai Allah madaukakin sarki ya watsi da su lokaci kada mutum ya makara kada mutum an tsawatar da mu kada mutum ya makara lokacin da zai zo yake cewa laula akhautani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akum min as-salihin kana mutun ya makara lokacin da zai rika cewa rabbil ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt alla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun akwai makara qur'ani ya karantar da mu akwai makara a cikin rayuwa ya makaran nan yake mutum lokacin da ya zo ya makaran zai ta gorin ina ma ya koma baya ya laitani qaddamtu li hayati ko mutum zai ta burin ina ma ya koma baya wannan dalilin ya sa kai la'akari da lokaci da kula da shi wurin gudanar da al'amura yake da amfani sosan gaske ita lokacin nan da ita ke samun duniya da ita ke samun lahira yana da wuya ka duba a duniya ka ga wanda ya walakanta ba tare da in ka bi tarihin shi ga ya walakanta lokaci ba ne a duniya ba a lahira ba yana da wuya kaga wanda ya wulakanta ba tare da ka duba bayan shi ya wulakanta lokaci ba ya wulakanta ka duba kwakwalwan shi babu haddan alkur'ani babu karatun alkur'ani babu karatun boko babu karatun sana'a babu komai sai tarkace a ciki saboda mene saboda lokacin da ake koyar shi yana can yana wulakanta lokacin ko mun kwakwalwar shi kuwa lokacin da ake koyar shi yana can yana walakanta lokacin ko kuma lokacin da ake koyar ita tana can tana walakanta lokacin saboda haka sai a waye gari da an zama abin da aka zama ita kuma ta tsaya a daidai wani gaba wanda ta an makara kenan a cikin rayuwar duniya an makara a rayuwar duniya haka kuma a rayuwar lahira ita ma mutum yake makara sai ya waye gari har zai gamu da mahaliccinsa bai gudanar da wani aiki da zai iya ganin za ta tsirar da shi a wurin Allah ba hasali ma ya yi butulu ne ya ƙaurace ya kafirce ma ni'imar Allah a kansa ya wulakanta lokacinsa ni'matani magbonun fihi na kasirun minan nas manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu ni'imomi guda biyu masu girma da yawan mutane akan musu kamun ga akan sha su ta warke sai sun wuce sannan sai su zo suna da damun ina ma da a ce zan akwai lokaci kaza zai dawo ina ma laita shababu ta audu ina ma da a ce zan dawo lokaci kaza ni ma in yi kaza in yi kaza in yi kaza in yi kaza duk wani walakanci zaka ga to yana da alaka da yadda mutum ya gudanar da lokacinsa ne sai walakantar da ita haka a cikin auratayya duk fitintunin da ya auku ake ciki zaka ga saboda wani rashin kyakkyawan amfani da lokaci da aka yi a baya mafi yawanci shi ke kawo fitintunin da ake ciki a wannan lokacin shi mutum mai hankali a daidai lokacin da yanayin da yake ciki ya shagaltu da shi to kuma baya mantawa da yanayin da zai shiga gobe da jibi da gata lokacin da yake yaƙi da fitintunin da ke ciki a wannan lokacin kuma yake yaƙi da fitintunin gobe da jibi da gata ba zai yarda yau ta shagaltar da shi daga gobansa ba ba zai yarda yau ta shagaltar da shi daga gobansa ba kun gane wannan kalmar da kyau sosan gaske ballantana ya yadda jin daɗin yau ka shagaltar da shi akan jin daɗin gobe wannan shine misalin duniya da lahira dama ko jin daɗin duniya ka shagaltar da shi a kan jin daɗin lahira so da yawa wannan sai kaga kaman ana sun fi gane kun ba misali kun kawo misalin su kun kawo misalin su aladul bin hati sai ka je ka ga wata gata can a bakin titi tana ta tana ta gasa masara a rana tana bala'in shan wuya ga zafin rana ga zafin wuta amma kana lalibawa karkashin ta sai ga akwai ƴaƴanta guda kaza suna jami'a me yasa in ta samu kuɗin nan ba za ta je ta ci daɗin ta ba a gwangwaje kawai shikenan a manta da gobe a gyara ɗaki ai kaza ai kaza ai bigi ai kaza a kashe duk a kashe duk abin da aka samu a'a wuyan da take ciki a yau bai shagaltar da ita sai tattalin jin daɗi ba a gobe wanda take ciki a yau bai shagartar da ita jin daɗin da take yi ta ji daɗi a gobe ba to duk mai hankali haka yake halin da yake ciki ne wani kan baya shagaltar da shi ya manta da abin da za a kai gobe da jibi daidai lokacin da ake maganin matsalolin yau kuma ana shirye-shiryen maganin matsalolin gobe da jibi da gata a ƙarƙashin haka tunda malam ya zo lokaci ya riga ya tafi mun ma yara karatu wancan da sallan a nan don kuma maimaita daidai kwatankwacin abin da muka yi karatu a kan shi al'amuran da ke kai komo ga mutum kana iya kasa su zuwa ga gida hudu duk abin da zaki za ki ga ya fada cikin ɗaya bisa cikin hudu waɗannan abubuwan na farko akwai abin da ke da amfani sannan kuma ana neman shi yanzu yanzu ana neman shi da gaggawa ajilan ne muhimmin ne na fi'un yana da amfani ana neman shi da gaggawa kuma urgent kuma important ajilin muhimmin yana da amfani ana neman shi da gaggawa kowa ke tunanin wani abu ne yake da amfani ake neman shi da gaggawa in ba a tuno ba mu je na biyu eh tuba ga Allah to kare da gaske tuba ga Allah yana ciki yana da amfani ana neman shi da gaggawa neman ilimi barin ƙara shafaɗan su sai mu dawo baya akwai abin da ke da amfani amma ba a neman shi da gaggawa akwai abin da ke da amfani amma ba a neman shi da gaggawa ajiyu da gairu muhim akwai abin da bai da amfani amma dai ana neman shi da gaggawa kuma gairu muhimmin lakin ajiyu bai da amfani sam amma ana neman shi da gaggawa akwai abin da ba shi da amfani ba kuma a neman shi ba da gaggawa. To mala ya ce bai da mahimmanci, amma amfanin ne ma za ka gaba shi da shi? Bai da ma amfanin ne, kuma ba a neman shi da gaggawa. Duk wanda ka ga rayuwan shi ya shiga cikin ƙaƙanuƙayi mafi yawanci. ya kashe mafi rinjayar rayuwar shi a wannan babin ne na abin da ba shi da amfani kuma ba a neman shi da gaggawa ba a neman shi baki ɗaya idan yana matashi ne ya kashe rayuwar shi a wasanni wasannin nan ba shi da wani amfani ba shi da wani mahimmanci kuma ba a neman shi da in ba a yi ba ba zai cutar da komai ba ko idan ya girma ko hira yana nan ana hira akan manchester arsenal club din kaza yana lissafa ha?
Ƙiran da suka fi gane a yawa wannan na Manchester ba ne. Na damuwoyinsu ne na mata.
to zan dawo kai Wannan na santa wannan to ba sa santa.
to to to kun ji kun- Ta sa a tamfa iri kaza.
yawwa yawwa Wanda ta zauna waje kaza ta sa a tamfa iri kaza.
wasan kare shi kare shi kare karewar lalacewa shine ku zauna ku ta tattaunawa akan ɗaiɗaikun mutane shakhsiyan mutane a zauna a ta tattaunawa abin da za a tattauna mutane arajilin nas su ne wanda za su zauna suna tattauna akan ɗaiɗaikun mutane ai wani ya samu kaza an yi kaza wacce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza su ne arazilin nas san kwakwalwansu aka a- tarka- za za ga mafi yawanci a tarkace yake kalewa a ƙara nutsuwa a ƙara nutsuwa ba shi da amfani kuma abin ba a neman shi daga samsam a cikin gidanki in kika duba ki ga menene abin da ba shi da amfani kuma ba a neman shi kuma wani irin lokaci ake ba shi A- eh, a- a zamanin yau dai a zamanin yau dai wannan wannan ya kawo mana abubuwa da yawa na marasa amfani kuma ba a bukatun su da gaggawa wasu da yawa matasa akan shi suke kashe rayuwarsu akan shi suke kashe rayuwarsu ba shi da amfani kuma ba a bukatun shi ko an samu ko kana ko ka- ko ka- ko ba zai cutar ba ba zai komai ba abin da bai da amfani ba a neman shi da gaggawa akwai abin da bai da amfani amma kuma haka nan ake neman shi wannan ba yanda za a yi da shi amma shi galiban kaɗai yake zuwa a rayuwa bai da amfani ba a neman shi in ba na neman shi da gaggawa kina zaune mai gidanki ya kira ki ki bar abin da yake yi mai amfani sai ki zo sai ki ji ma ba wani abu a ciki wani mai takamaiman amfani shi kuma kiran bai wani- bai amfane shi ba amma dai dole da gaggawa za ki je in ga ba shi da amfani amma dai ana neman shi da gaggawa akwai irin waɗannan abubuwan a wurare daban-daban daban-daban daban-daban wanda ba su da amfani amma kuma amma za a neme su da gaggawa kai tsaye suna ce kaɗan suke zuwa a cikin rayuwa ko mutum ya tashi je makaranta da sunan za a yi karatu a je a gama zama a shantake a ɓata lokacin a dawo gida gashi yana ba shi a zuwan bai yi amfani ba amma kuma dole a zo tunda ana neman shi da gaggawa yana da lokacin shi duk abin da yake da lokacin shi to yana da amfani ana neman shi da gaggawa bayan shi sai muka ce akwai abin da yake da amfani amma ba a neman shi da gaggawa akwai abin da yake da amfani ba a neman shi da gaggawa a cikinsa ne ake samun nasarar rayuwa a cikinsa ake samun dukkan nasarorin rayuwa yana da amfani amma ba a neman shi ba yanzu ake neman shi ba ana neman shi gobe da jibi ne shi ne irin misalin mai gashe mai gasa masara da na baku labari ta mai da hankalin abin da ke da amfani amma ba yau ake so a amfana da shi ba sai nan gaba za a amfana da shi a cikin shi ne kake iya tsari ka shirya ka daidaita sahu kai kaza kafin mutum ya zama liman ilimin shi sai zama sai ya dage lokacin da bai zama liman din ba ya yi ta karatu ya yi ta karatu ya yi ta karatu sannan sai can sannan sai a samu ya zama liman din ba da gaggawa ba ba yanzu da gaggawa za a cimma ga dai shi yana da amfani amma za a ci riban shi ma ko ba za a ci riban ba ba a sani ba saboda ka za a yi ta yin shi za a yi ta fafatawa amma kuma nan gaba sai ya ga amfanin abin ya zo masa a cikin a duk sana'o'i shi ma haka sana'o'i suke duk sana'an da yake ake neman shi kuɗin da ake neman shi da amfani da gaggawa zaka ga ayya baya baya nagarta baya nagarta mutane biyu ne su tashi wannan ya ce bari ya je karatun likita ya je ya je ya je ya je har sai ya yi zaka wannan ya ce bari ya je karatun likita ya kaba ina zan bata lokaci ni na kosa kaba ba lokaci bari in je kawai in duk sai kuka je kai ta karatun ka ni duk ranar da na fita sai na sawo dawo da dubu ɗaya da ɗari biyar na je kwadugo gonan kaza na je kwadugo gonan kaza yana ne ya mai da kuɗi mai amfani kuma da gaggawa ko kuma bari in je in koyi tela